أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda yau wata na zulƙida yana da kwanaki goma sha ɗaya yau hijira na da shekara 444 31 ga watan biyar miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamadu Kafi bypass nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin na sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallama na babban malami al'alama a sheik muhammad bin salih al'usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma kewar mako irin wannan idan ba su bibiya ba su manta ba a malin yana mana karatu a cikin matsaloli da suka shafi sallah da kuma bayanai kan yadda ake bin liman wanda har ya rarraba mutane game da bin liman sarrafa gida hudu akwai wanda yake riga liman akwai wanda suke tare-tare da liman akwai wanda yake jirkintawa liman jirkintawa sosai sannan kuma akwai wanda yake bin liman kamar yadda shirya ta shi an fahimta to duka mun ji bayanan da yi a cikin wannan batutuwa insha Allah yau za mu dora daga inda muka tsaya muna shafi na 210 daidai wannan kuma shine darasin mu na 84 a littafin sha malike cewa wa izak wa iza takallafa fa in takallafa anhu birkunin kamilin batalar salatu duk wanda ya jinkiri game da bin liman da yake jinkiri ya jirkinta sosai har liman ya yi wani rukuni cikakke bai zuwa to sallarsa ta baci ana ganewa in har jinkirinka ya kai liman ya yi wani rukuni baka zo ba kana jinkiri kana binsa a baya ka tsaya har ya zo wani rukuni ya yi wuce baka zo ba to wannan sallar ta rushe an bayyanta yanzu misali an yi ruku'i da kai to sai ka zauna cikin ruku'i baka dago ba liman ya dago bayan liman ya dago baka dago daga ruku'i ba har liman ya je yi sujada iya dagowa daga sujada matakar baka tahi daga ruku'i ka biyo ba sallaka ta bace to shine yake cewa wa iza takallafa fa in takallafa anhu bi rukuni idan jinkirinka ya kai har liman yayi wani rukuni a gaba baka zo ba rukunin cikakke sai ce batsalar salatu sallar mutum ta rushe an fahimta mu ɗau matsala ta sujada wanda ita ce aka fi dama jirkintawa ɗin yanzu misali neman kun yi sujada da shi sai ka ƙi ɗagowa shi kuma ya ɗago da ya ɗago ba ka biyo shi ba ya zo ya zauna bayyana sanye da tayi ba ka bi shi ba kana gushinka iya ƙasa in har ya koma ya kai goshinsa ƙasa baka ɗauko ba to sallar karaba shi an bayyanta to wannan shine abin da maliki faɗa ku wa iza adrakahu fi rukun lam tuqd lam tubdin amma idan kai gaggawa ka zo ka same shi a rukunin da yake bi tafi wani ba to sallar ka bata bace an bayyanta kamar kayi sujada ka jirkinta iya yayi zama tsakanin su da biya tafi zai sujada ka ɗago to ko kiliya ko yi da shi a hanya to sallar ka bata bace amma kai abin da ba su an bayyanta domin jirkin tawar ka tayi yawa jirkirin yayi yawa sai malik ya cewa lam tubdil sallaka bata baci lakinnahu khilaful mashru' amma kai wani abu sabanin abin da shari'a ta sani ina khilaful mashru' kai abin da shari'a bata sani ba misalu zalika fi rukunil kamil misali zai kawo maka cikin rukuni cikakke law anna al imam raka'a da dai a ce liman zai ruku'i wa kama ya dago daga ruku'i wa anta lam tarka kai ko baka yi ruku'i ba kana tsaye an gane ko naqulu zamu ce takallaf kathira babu shakka kai jinkiri mai yawa fa salatuka batila sallah kuma ta rushe an bayyana har in liman yayi ruku'i ya dago daga ruku'i kai baka yi ruku'i ba to sallaka ta rushe fa salatuka batila illa iza kana li udhrin sai dai in ka kasance uzuri ne idan uzuri ne ya hana ka wani abu ya zo wanda shari'a ta baka dama to shikenan wannan ba wani abu wa in ka li uzrin ke mislu an yarka al imam kamar misali liman yayi ruku'i wa lam tasma' sautahu kai ko baka ji sautin liman ba falamma qala sami Allahu liman hamida lokacin da liman yace sami Allahu liman hamida arafa annahu raka'a to a lokacin za ka gane ashe liman yayi ruku kai baka sani ba kuna nesa da shi fadin sa sami Allahu liman hamida kai ka fahimci ba yayi ruku fa naqul a lokacin abinda zamu ce da kai irka sai kai gagga kai ruku'i warfa sai ka dago ba tar ba ta lokaci ba wa tabi' imamaka sai ka je ka samu liman kaga wannan shari'a ta baka uzuri kenan tunda kai ma'azur ne baka ji ba ko baka san limin yayi ruku'i ba amma da kana sani har yayi ruku'i ya dago baka yi ba to sallaka ta rubuce bainama ba'dun nas idza hasala mislu hadha yatruka ruku ita kuma wasu mutane abin da yake faruwa an haka ta faru yin jefar da ruku'i kaga kuma sun yi an yi ba ai bake wani idan iya sai har ya ji liman ya ce sami Allahu liman hamida ko sai ya kiyi ruku'i sai bi liman sujada kun fahimci magana to kaga wannan an yi ba a yi ba ma'ana wannan sallar raka'ar yayi ta ba ruku'i ba ta shiga ba kuma idan aka yi sallar raka'a guda babu ita to babu sallar ki abinda ke kanka in har baka ji liman yayi ruku'i ba kaje cewa sami Allahu liman hamida sai kai gaggawa kai ruku'i sai kai gaggawa kai tasbihi sai kai gaggawa ka dago sai ka sami ya sujjada shikenan har in kana da uzuri kenan amma ba za ka bar yin ruku'i ba don liman ya yi ruku'i ya ɗagu ba ku sani ba maliki cewa idan haka ta samu wasu mutane ya turka ruku sai su kyale ruku'i ba za su walau ta raka ruku da dai a ce za ka bar ruku'i ba kai ba masu haɗar raka'a wannan raka'ar ba ta inganta ba an gane ku fa na ƙulu irka a wata biya imamaka abinda za a ce da kai ka yi ruku'i sannan ka zo ka bi limaminka li'annaka ma'adur domin shari'a ta baka uzuri an bayyana wannan amma law takallafa anhu da a ce zaka jirkinta wa liman jinkiri mai tsawo hatta raka'a al-imam har liman yayi ruku'i liman yayi ruku'i wa rafa'a biduni udrin kuma liman ya dago daga ruku'i ba tare da wani uzuri gare ka ba kai kana sai kawai to fa la salata lahu shi wannan bahi da sallah an bayyana wannan wannan shine hadarin jinkirin bin liman yayi yawa can riga shi matsala an bayyanta yin abu tare da shi ma matsala kuma ka jirkinta masa jinkirin ma yayi tsawo shi ma matsala ana bayyanta hali na hudu da masallata suke tsintar kansu ciki wajen bin liman alhalin rabi'a Allah ya ta'akkar anhu wala yasbiqahu karka jirkinta masa da yawa kuma karka riga shi wala yuwafiqu kuma karku yi abin tare da shi an bayyana karka jinkirta yawa karka riga shi kuma karku yi tare bal ya'ti bi shay'in ba'da imamihi mubashara abinda ake so liman iya gabatarwa to ka bi shi mubasharatan ataki iya daukewa kai iya daukewa kai ba tare da ka jirkinta masa mai yawa lamma qala al-imam fi takbiratul ihram yayin da liman yace cikin kabbaran harama Allahu akbar yace Allahu akbar kabbara al-ma'mum biduni ta'akkuri sai mamu shi ma yi kabbara ba tare da jirkiri ba iya cewa Allahu akbar kai ma sai ka ce Allahu akbar ba tare da ka jirkita mu sosai ba haza mutabi'un to wannan shine bin liman lamma raka al-imam wa wasala ila haddi ruku' raka al-ma'mum a yayin da liman ya yi ruku'i har in ya cika ruku'in ya yi ruku'i ka tabbatar hannunsa suna kan gwiwoyinsa to kai ma sai ka bi shi ka yi ruku'i biduni ta akuri ba tare da kajin ta sosai ba ha za mu tabi'un to wannan shi ne bin liman lamma sajidar imam idan liman ya yi sujada wasala ilal arz ka tabbatar da goshin liman ya taɓa ƙasa kai ma sajidal ma'amu ba mu atake sai sujjada biduni ta'akkurin ba tare da yajirkinta ba ha za mu tabi'un wannan shine bil imam lamma qama al imam wa nahada lokacin da liman ya me yake yayi yunkurin tashi wastatim maqa'iman ya daidaito a tsaye to qama al ma'mum shi ma mamu sai tashi biduni ta'akkurin ba tare da yajirkinta sosai ba ha za mu tabi'un wannan shine bil imam لكن هل معتبر تكبيرة الإمام أو انتقال الإمام تمالي يتي مامو أكو تينا أمانا بما وريو ها مامو كو تينا أم to me abin lura gare jin kabbaran liman ita ce za ta sa ku bi shi ku same shi a abin da yake yi ko kuma a intikalihi kamar yayi ruku'i dauko daga yin intikali an fahimta ko iya tsaye daga ruku'i tafiya su da yin intikali ya bar wannan matsayi ya tafi wannan da kabbararsa zaka yi aiki ko da intikalin sa na barin wannan gabar zuwa wacce gaba intikal ko barin wannan gabar zuwa wacce gaba to kai da kake bayan liman kenan wanda baya bayan sa wanda baya baya ganin sa ya zai to shi ma wannan matsalar ma da yawar waita ai hal mu'tabir as-saut a abinda zaka kula da shi jin sautin liman yace Allahu akbar kai ruku'i yace sami Allahu liman ma ka dago yace Allahu akbar kai sujada shi zaka dinga kula kana bi ko kuma tashin sa ruku'in sa dagowar sa tafiyar sa shine abin kula to shi ne abin da malar zai biya ne ya ce aljawabu a jawabi anan shi ne al-mu'tabir al-fa'il abin lura shi ne aiki al-fa'il aikin da limin intikali shi amma ga wanda yake iya ganin liman ko iya bayansa intikalin liman huwa al-mu'tabir liman ya yi rukui ka tabbatar ya yi to yi rukui liman ya dago daga rukui ka tabbatar ya dago dago liman ya tafi sujada ka tabbatar ya tafi sujada ka tafi an fahimta wannan shine mu'tabi shine abin lura amma zai zai bambanci illa iza kunta la tarahu sai dai in ka kasance baka ganin sa an gane ko in masallaci mai yawa ne to kaga na can baya ba zai ga liman ba in masallaci ma ya cika wasu na haraba ba ba zai ga liman ba to ya ce illa iza illa iza kunta la tara sai dai in kai baka ganin lima fa anta ma'ruf to a lokacin an baka hanzari kana da hanzari law qala al imam inda sujud da dai a ce liman zai fada yayin da zai sujjada yace Allahu akbar ya fadi wannan kalma wantaha min at takbiri har ya kammala kabbarar abla an yasira ila al-ard kafin ka ganshi ya je kasa goshin sa ya je kasa to falatis ba za ka bi shi da kuma yanda yanzu a ce liman ya ce sami Allahu liman hamida ya dauku to ya ce Allahu akbar har ya gama cewa Allahu akbar amma goshin sa bai je kasa kai kuma kana ganin sa to ba za ka bi shi da har sai ka tabbatar goshin sa iya kasa sannan za ka bi shi an bayyana nan to kaga al-mu'tabir al-fi'l al-mu'tabir al-intikal amma liman yara al-imam ga wanda yake ganin liman ke kun bai wannan sai malik ya cewa a wanta haminat takbiri qabla an yasir ila al-ard fala yatasjuda qala al-barra bin azib sahabi barra bin azib Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qala sami Allahu liman hamida idan yace sami Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna zahara ɗaya daga cikin mu ko motsa bayan sa waye hini lam yahni ahadun minna zahara ɗaya mu ko motsa bayan sa waye hatta ya ka annabi sallallahu alaihi wasallam har sai mun ga manzon Allah ya kai buhi sa kasa muna tsaye ijibar rabin azab ba za mu yi yunkuri ko attempting na sujada ba ma yi har sai mun tabbatar da cewa goshin manzon Allah ya ji kasa sannan sai mu taho daga tsayuwar ɗaguwa daga rukui mu tafi sujada to wannan shine abin da sahabi barra ya ce Allah ta'ala ya kare da shi ana fahimta barra bin azib haka ya fito da wannan hadisi kamar yadda malai faɗa kuma hadisin yana cikin littafin imam al-maqdisi littafin sana umdatul ahkam shi ma malai ya kawo wannan hadisin cikin wancan littafin an fahimta idan kana ganin liman to ba da kabbar za ka yi aiki ba za ka yi kabbara ne da intikalinsa tagowarsa daga nan zuwa kuma abu na biyu su ma limaman yana da kyau su dinga kula da kabar bari tare da yin aiki kar ko motsin sujada ba ka yi baka ce allahu akbar kaga wanda baya ganin ka akwai yiwuwa zai riga ka sujada ke an fahimta ita sujada ta kabbara ta sujada ana so sai ka tafi tukun kayin kurin tafiya goshinka iya dab da taba ƙasa sai ka ce Allahu akbar an fahimta to wannan shine abin da malamai su ce sai malaki cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qala sami Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa annabi sallallahu alaihi sajidan summa naqa sujudan ba'da sannan sai mai sujuda bayan yayin sujuda haza huwa al-adab sai markice wannan shine ladabi na bilima idan al-mu'tabir li fa'il lakin qad yakunu al-insanu ba'idan sai ce abin lura da shine aikin da liman yake amma akwai yiwar wani lokacin dan adam iya nisa baya ganin liman la yushahid idan sa baya nuna masa liman la yushahid la yushahidu al-imam baya ganin liman din fa huna al-mu'tabir as-sawt anan wanda baya ganin liman to abinda zai kula shi ne sautin jin kabar barin liman din shi zai ke ji iyabi da kaulihi ta'ala Allah ta'ala yake faɗi fattaqullaha mastata'tu ka ji tsoron Allah ko ka kiyaye dokokin Allah daidai gurgurin ikon ka shine fattaqullaha mastata'tu at-tagabu wa hadha wa hadha istita'ati wannan shine dama ta shine iko na idan ka ba yanda za iya gane malamin to sai kai abin da yake shine ikon ka ولهذا ينبغي للإمام أن يجعل آخر التكبير عند وصوله إلى الركن سيما لتي نسيها قال إمامي إيا دي كيو الإمامي سكولا سوسن يقرشان كبر سوسن جي قرشان ركن النزاس كما رسولنا سيأتي كاري وان الله أكبر تبوتين إيا قسم تكاكا ما موسي بيوك يزاني كتير أم فهمتا سوما وانا الإمام وان لوكتين إذا أرمامو يتزي قطن دوانا حديث زيني كوي كيليا لليمان ya ɗago ka tafi a fahimta amma ya kula sosai ya sa a kullum kamar shi yadda ma da ya kawo a baya mamu suna da haƙƙi a kan limamunsu daga cikin haƙƙinsu ka ba su dama a kan duk abin da shari'a take bukata su yi su an fahimta kamar tasbihan ruku'i tasbihan sujada karanta fatiha a raka'a da ba a bayyana karatu an fahimta duk wannan wajibin liman ne biya damun wannan damar in iya abin a gaggauce ta wa'ansu mamu ba za su samu an fahimta kuma ya tabbatar da cewa baya kabbara kafin ya yi rukunin da zai ci har in iya kabbara kafin zuwansa ga rukuni to waɗanda ba sa ganin za su dinga riga shi abin da ake yi ina ba ta fahimci wannan sai malik ya cewa wannan shine ikon mai bin sallah inda baya ganin liman ولهذا ينبغي للإمام أن يجعل آخر التكبير عند وصوله إلى الركن يسني قرشان كبر زوا قرشان ركن دزي فلا يقع التكبير قبل أن يصل إلى ركن كر يتبتر يا كبر سيجي وانت ركن دزي لأن الناس قد يتابعونه hakika mutane suna bin sa a baya walizalika saqata al-arkan wal wajibat min ajli al-mutaba'a sai mali ce kun ga akwai rukuni a sallah akwai wajibi a sallah wanda bin liman yake tsaya tsara kuna ganewa akwai abin da wajibi ne akwai abin da sharadi ne ma a sallah amma domin girman bin liman a sallah bin liman sai ya dauke ma wancan wajibin da wancan sharadin kuma an kai sallah sallah ka kai misali wazidati salah min ajli mutaba'a kuma sallah ma ana ƙara ta zaka iya ƙara sallanka domin bin liman da kake saqatul arkan min ajli mutaba'a ana jefar da rukuni a sallah domin bin liman fi ma law ataita wa wajadta al-imam yace da dai a ce zaka zo ka samu liman raki'an iya cikin ruku'i fa innaka tukabbir lil ihrami za ka yi kabbaran harama a tsaye sun matarka sai ka yi rukuri kawai kaga wannan gabar ma tana da kyau a sake kula da ita wa'ansu da yawa an san samu liman a rukuri ko kabbar rukuri za su same shi to duk gaggawar ka sai ka yi kabbaran buɗe sallaka a tsaye ka ce Allahu akbar kana tsaye sannan kuma ka ce Allahu akbar ka sami shi a rukuri an fahimta in ba ka yi kabbaran harama ba ka yi kabbaran rukuri to ba ka bara sallah ba shari'a ta ce baka fara sallar ba domin sallah ba ta yau sai an hudu ta kabarin haram kai goma kai ba an bai bijan nan duk gaggawarka to sai ka tsaya ka yi kabara zai sanar ka sami shari'a ya sa wani ake ce masa wani ka samu jami'in nan ko ya ce wala raka ɗaya na samu da ƙyar ita ma da na tsaya na yi alwala wala ba zan same ta ba duka ga wannan Allah sauka da yawa ba za ka bar harama to gaskiya ne to kaga wannan gaskiya matsala ce wallahi a a dai mun faɗa ba ba ba barbare ba ne amma dai saboda haka wannan wajibi ne musamman yanzu mun sakalce da yawa sai ga masallaci iya da sahu biyar shida amma liman zai zo a yi kabbaran harama a tare sallah bai farbin su kowa wan suna ina ne suna ina uku an fahimta da yawan mu ga mana za a ga masallaci lokacin da liman zai zo a ta da kabara sahun farko ba ya cika amma kafin a ga masallaci ga masallacin ya ce to kaga duk wanda zai zo bayan liman ya fara sallah sunansa masabu to sai ka kula duk gaggawarka in ka shigo masallaci abinda zaka fara yi kabbaran haram ka ce Allahu akbar kana tsaye sannan duk yanayin da liman yake ciki akwai sai ka same shi an bai fitar da kyau ko amma har in baka yi kabbaran harama ba ka samu liman a zaune ko a ruku'i ko a sujjada to baka da sallah wanda shine ka'ida kowa ya je sai an bai fitar da kyau ko Allah ta'ala ya samu dace to sai malik ya cewa ta domin bin liman za ka jefar da rukuni kamar wancan ɗin kenan fi ma lau a taita wajatar imam raki alfa'inaka tukabbir lil ihram sun matar ka'a sannan sai ka yi rukuri ka kai kabaran harama sai ka samu liman a rukuri kaga ka ajiye wani abu a tsakiyar me ka ajiye ba kai ba karatun fatiha da sura karatun fatiha kuma suka ce rukuni ne a sallah iya cin arkanun sallah suna wasu wasu ce shuruɗu sala ne domin la salata liman lam yaqra bi bil qur'an babu sallah game da wanda bai karanta fatiha sallah to amma domin martabar bil liman sai shari'a ta ce wannan karatun fatiha da baka yi ba shikenan ba matsala ko sujjada ba za ka yi ba li ajali al mutaba domin girman da shari'a ta bayar wajen bil liman sallah sai malik ya saka badal fatiha wa hiya rukun ka ka ajiye fatiha ba karanta ba kun fatiha rukuni ce a sallah li'ajal limutaba domin girman bin liman asal yasqutul wajib aidan akwai wajibin da yake saraya kuma fi ma law qama al-imam min at-tashahhud al-awwal da dai a ce liman zai miƙe daga tahiyya ta farko nasiyan iya mai mantuwa fa yajibu an taquma kai ma tashi zaka yi ba za ka ce a ni ba ni ba ban manta ba wannan zaman tahiyya za a yi tunda liman ya manta ni ban manta ba ni zama zan yi to ba za ka zauna ba tashi zaka yi kuma har illimin hannunsa ya bar ƙasa ko da ya tuna bai zama ta ba zai dawo ba hakan zai bege kun bai bijan nan an ce akwai wani gudu da mun ya hakan sai wani ya sa hannu ya jawo shi haka wani ya yi mai ta'addanci ya yi masa ta'addanci ana fahimta sai ma yake cewa ina siyan fi yajibu an kuma kai ma wajibi ne ka tashi fatarakal wajib amdan wannan zaman na tahiya da karanta tahiya wajibi ne a sallah kuma zaka bar shi da gangan kulluhu min ajli al-mutaba dukkan wannan suna faruwa ne domin bin liman a sallah matsayin bin liman tazidu fi salah min ajli al-mutaba zaka iya ƙara wani abu a sallah domin bin liman martaba ta bin liman fi ma law dakhalta ma al-imam da a ce zaka yi ga sallah tare da liman fi raka'ati thaniya a raka'a ta biyu fi salati dhuhr misali sallan azhar wa jalasa al-imam li tashahhudi liman ya zauna domin tahiyya faljulusuhu na za'i kai agunka raka'a ta ɗaya kai ko ba haka bane ka samu liman a raka'a ta biyu yayi ɗaya baka zo ba ya kulla ta biyu ka zo za a zo a zauna liman ya zauna domin ta yayi raka'a biyu kai kuma kai raka'a ɗaya zaka zauna ka bishi ba a yi ne ana yi mana amma kai a matsayinka wannan zaman ƙari ne tunda ba za ka zauna a raka'a ta farko ba an fahimta yawa sai yake cewa wannan za'i na farjilusu na za'i zitta fi salati amdan ka yi ƙari a sallarka da gangan mina ajirin mutaba'atul imam domin matsayi na bin liman a cikin sallar walau annal imam saha wa nasiya da dai a ce liman zai rafkanuwa ya manta an ya kula subhanu rabbiyal a'la liman bai tasbihi na sujjada ba fi sujudi fa innahu yajibu an yasjuda li sahwi wajibi ne sujjada ta sahwi ta qabli kenan li'annahu taraka wajiban domin ya bar wani wajibi cikin sallarsa sajadar imamu lisahwi to liman zai yi sujjada dan wannan rabkanuwa din ya manta bai tasbihi ba wa anta la ta'lamu sabab kai baka san abin da zai sa liman yin sujjada ba tunda shi wannan tasbihi ba a bayyana ake yi shi an fahimta li'anna subhana rabbiyal a'la tuqalu sirran domin cewa subhana rabbiyal a'la na fadarsa asuru ne fa huwa nasiya wa tarakaha shi kuma liman ya manta bai yi ba sun masajida lissahawi sannan liman zai yi sujjida ta rafkanuwa ƙabla an yi sallim kafin ya yi sallama fatuta bi hujuban to kai dole ka bi shi ba za ka ce ah ni ban yi koyo ba liman bai yi to ba za ka ce ku dole in limin ya yi wannan sujjida su ka bi shi ma an na haza sujud bin nisi ba laka la ta'alam ma yi asbabu kai kuma a matsayinka baka san menene ma ya sababa yin sujjida ba kai dai kaga ba abin da aka rage amma liman ya yi kabli kafin ya yi sallama to ashe ba mamaki akwai wata raka'a da bai yi mata tasbihin sujada ba shi bai yi ba amma kai kayi kaga shi zai yi sujada kai kuma dole ka bi shi sujadar ka anan ƙari ce amma dole kai domin matsayin bin liman ana fahimta walau annal imam zada fi salati da dai a ce liman zai yi ƙari a sallah fa sujudu sahwi yakunu ba'da salam zai sujada ta sahawin a lokacin za ta kasance bayan sallama ne misali zalika misalin wannan imamu sajada thalasu marratin liman a ce yayi sujada asu uku ya kai goyin sa kasa ya dago ya koma ya dago sai manta ya tafi da uku fir raka'a a raka'a guda fa yasjudu ba'da salami to wajibin sa ne sujada bayan salama domin ya ƙara sujada wa yalzimuka an nusallim wajibi ne ayi sallama summa nasjudu ma'ahu sannan mun yi sujjada tare da liman wa iza salama fa sallama idan liman ya sallama kuma sai kai ana fahimta fa mutabi'atul imam malaci kun ga bin liman amrun muhim al'amari ne mai muhimmanci la yajuzu an yafuqa fiha al-insan abada ba a so mutun yayi sakaci da sallar sa da yake ta jami'u jambin liman li'annaha tasqutu biha al-wajibat domin bin liman iya sa wajibai su saraya wata sukutu bihar arkan rukunai masu saraya wata juzu bihar ziyada kuma bin liman iya halattar maka yi ƙarisa wanzu ila fiƙihi a immatina rahimahullah ka duba ga yadda fahimtar addini wajen malaman kanar imamu ahmad rahimahullah imamu ahmad ɗan hambal ya kasance allah ya masa rahama la yara mashru'iyyatul qunutu fi salatul fajr shi a fahimtarsa baya ganin yin alƙunutu shari'a ce ko abu ne mai dalili a shari'a a sallar asuba an fahimta ko maganar imam Muhammad tana da ƙarfi gaskiya tana da ƙarfi sosai manzon Allah bai tabbata yana unuti a sallar asuba gaba ɗaya abin da yafi shahara a inda manzon Allah yake al-qunuti abu ne guda biyu ko qunutul witr ko qunutul nawazi qunutul witr shine wanda ake yi a wannan a wutri da ake ko tarawih ko tahajjudi da sauransu kuma qunutun nawazil shine wani abu ya faru na neman dauki abun Allah annoba ce wata jarrabawa ce wata fitina ce to wannan wajibi ne ga al'umma su dinga alqunuta a masallatai shi kun ba ba sallah ibi ko wace sallah yake tun daga asuba har isha kuma duka a bayyana ake ba ku yake an fahimta cewa ta ƙaice imamu ahmad ɗan hanbal baya ganin cewa akwai dalili na dagewa da yin alkunuta a duk sallar asuba amma wata ra'an da alkunu da kisnatul fajr bid'a har ma iya ganin yin ta yau da gobe bid'a ce wa ma azalika nassa huwa rahimahullah amma an samu nassi a gunsa Allah ta'ala ya masa rahama ala anna rajula iza iza atamma bi imamin amma ga mutum ya zo ya kulla iya bin liman ya kunutu fil fajr shi liman iya alkunutu a salan asuba fa innahu yutabi'u wa yu'minu ala du'a'i imam ahmad yace zai bi shi mana kuma zai ce amin ya addu'a kullu haza li alla takuna al mukhalafa dukkan haka dan kar a samu sabani tsakanin mamu da liman kun fahimci magana kuma hatta shi malam usaimin da bai kawo anan ba cewa a wannan julusu a jalsa al-istiraha wanda ake a raka ta ɗaya da raka ta uku a sallah dan zaman nan da ake sai a meki to ya ce kai in ba ka yi a fahimtar ka in ka zo ka samu liman yayi dole ka bi an fahimta kai kuma in kana yi a fahimtar ka liman bayi to ba za ka yi ba in dai bin liman kake kuma yana shi da fahimta ta gaskiya wannan kuna fahimta sai maliki cewa wannasa shekul islam rahimahullahu ta'ala fil fatawa shekul islam ya nassa ya nasanta wata magana cikin littafin sa al-fatawa ala anna al-ma'mum idza kana yara mashru'iyyat al-jalsa al-istira idan shi ma mu iya ganin shari'a ce ingantacciya ta yin jalsa al-istira al-jalsatu allati takuna inda al-qiyam ila thaniya wal qiyam ila rabi'a yine wannan zaman da ake yin tashi raka'a ta uku tashi raka'a ta ta biyu ko da ta hudu kenan يقول إذا كان إذا كان المأموم يرى مشروعية الجلسة الاستراحة والإمام لا يجلس فإن الأفضل ألا يجلس موافق الإمام idan har ma mu iya gani haka shari'a ce amma liman baya yi to ba zai yi ba kaga magana ma ta shallake malam Usaini ta tafi zuwa ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa kuma kai ahli sunna ne shine babanka ko ba gaskiya bane duk zafin kanka wallahi shi ne baban shi ne kakanka ma in dai magana ce da sunna to shi ya ci ga abin da ya ci in kai ka fahimci jalsa ana yi a fahimtar ka to in ka zo bin liman baya yi ba za ka yi ba wannan shi ne kuma gaskiyar magana malin ce duk haka ne domin kar ka samu saɓani da limamin ka samu mukhalafa malin kuma yake cewa kama annal imam iza kana yaral julus idan liman iya ganin jalsa a shari'a duk zai yi wal ma'amumu la yura shi ko ba mu baya ganin wannan zaman ayin istiraha zaman istiraha fa innal afdal lil ma'amu an yutabi imamihi huwa imamu dole bi limamin sa koda baya wa yajlis ya zauna fa mutabi'atul imam amrun muhim maliji kun ga bin liman a sallah al'amari ne mai muhimmanci mas'ala as-sahih أن ما يقضيه المسبوق آخر صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم ga wata matsala ita ma mai girma idan kai masubuki ne liman ya riga ka raka a ɗaya ko biyu an yi baka nan to idan ka tashi bayan liman ya yi sallama shi ko za ka yi ka rufe gaban ko ramuwa za ka yi ta baya shi ma dan ana da samun maganganu akan wannan yanzu misali ka zo ka tadda liman ya yi raka a biyu ya tashi ta uku sai ka zo kaga raka'a ta biyu da ya akwai fatiha da sura raka'ar da ka samu guda biyu in sallar isha ce ko la'asar ko azhar biyun gaba ba su da sura fatiha yake to idan ya ce assalamu alaikum ka tashi mai fatiha da sura za ka kawo tun da su aka yi baka nan ko kuma a gaba za ka cika masu fatiha kaɗai za ka kawo amma yi ci tambayar to wannan shine abin da malam zai warware mana ana amma takaitaccen magana shi ne malamai mafiya yawa jimhur na ulama sun ci gaban zakaci an fahimta shi ne fahimtar malamai mafiya yawa daga cikin malamai sun da da kai ce akwai ɗaiɗaiku haka wanda suke ganin bayan zaka na ba amma nassi ingantacce da dalili mafiya yawa to gaban zakaci wannan shi ne gaskiyar magana sai maliki cewa fama amur menene an yi ƙadihil masubuka a akiri salati liƙaunin rasul sallallahu alaihi wasallam manzan ala na cewa fama adarakatun fasallu abinda kuka samu neman yana salla ku biyu ku sallata wa ma fata ku abinda aka yi bakwa nan ya suka ci mu fa'atin mu sai ku cika ciko gaba ake ko baya e baya ai ramuwa ne a baya ku amma gaba ba ciko ne to sai manzan ala ce fa'atin mu ku cika gaba kun fahimta wa fi ruwayatin faqdu akwai wata ruwayar ma da tace faqdu din kwarawa bayan amma mala ya kawo ta ne domin amanar ilimi amma ruwayar fa'atimu ita ce ruwaya mafi inganci kuma da malamai suka tafi da yawa akan ta wal qada'u huna bi ma'anar itimam sai mala yace ai ramuwar ma'anan ana nufin cikawar ce fa innal qada'u ya'ti bi ma'anar itimam shi ma qada'in yana nufin cikawa ne a wata ma'anar kama fi kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake faɗi faqadahunna sab'a samawati faqadahunna sai Allah ta'ala ya zartar ya cika halittun sammai suka zama mai sab'a samawati in ka ce faqadahunna sai Allah ya biya ya biya bashi kenan wa yake bansa bashi amma faqadahunna fa'atimuhunna sab'a samawati sai Allah ya cika halittun sama suka zama to sama rufe guda bakwai kaga qada anan ta zo bi ma'anar itimam kenan fahimtu surtu fussilat aya mai namba ta 12 fa qadahunna bi ma'ana bi ma'ana atammahunna qadahunna anan Allah iya nufin ya cika halittu kaga amma sai sai ba da labari da qadahunna wa inna ma qulna al qada'u bi ma'anar itimam li'anna kalamin rasul sallallahu alaihi wasallam domin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yufassiru ba'dahu ba'd shi maganar manzon Allah wani sashi ne yake fassara wani sashi fa iza kana qad qala fi riwaya al-ukra fa atimmu idan manzon Allah ya faɗa a wata riwayar ku cika fa yi ummal qawlu faqdu to za a dau wannan magana ta faqdu ala fa atimmu an fahimta ya zama to kamar vocabulary yake so ya kawo da al-qada'u da al-itimamu duk ma'anarsu guda ɗaya kamar da shi ma ne yake so ya fahimtar da mu'ana wa ya kunu ma ya ƙabihi masabuku akiru salati ƙarshe dai abinda shi ma ya rinjayar abinda masabuki zai yi bayan liman ya yi sallama zai maimaita abinda aka yi bayanan to gaba zai ci ba bayan zai rama wa fa'ida to zalika annana iza kullan fa'ida a wannan mu idan mun ce inna ma ya ƙabihi akiru salati abinda liman zai rama ƙarshen sallarsa ko zai cika ƙarshen sallarsa annahu iza adraka min salati dhuhr idan mamu ya samu liman sallan azhar rak'atayn masalan yayi raka'a biyu misali fa innahu iza tamakkana fi qira'ati surah ma al-fatiha to a wannan raka'a biyu da za a yi na farkon azhar akwai fatiha da sura falamma adrakahu ma al-imam qara'a idan ya same su tare da liman to liman ya riga ya karanta masa li'anna rak'atayn latayn kuma akiru salatul imam kuma bin nisba ilil masabuki awwalu rak'atayn kuma raka'a biyun da za a yi ba sura to shi liman karshen sallar sa kenan shi kuma mu farkon sallar sa kenan fa ya qara'a fihi ma ma'al imam to in ya samu dama ya karanta tare da liman im amkanahu idan har ya samu damar haka wa iza qada ba'da al imam idan zai tahi ya cika bayan liman yayi sallama wannan raka'a biyun al baqiyataini wanda zai yi su daga baya fa innahu yaqra'a bil fatiha faqat to zai karanta fatiha kadai wa alal qawlu thani yakunu al amru bil akas to duk inda al'amarin yake haka ne akasin sa ne idan har an yi fatiha da sura baka ne idan ka tashi zaka yi abin da aka yi baka ne to fatiha zaka yi a gaba kawai yanzu misali mun yi sallar magariba mai rakawa sai ga zo ka samu an yi raka a ɗaya an fahimta ka samu liban a raka a ta biyu da ta uku ta biyun da aka yi da kai akwai fatiya da suwa ta ukun da aka yi da kai kai a matsayin ta biyu kake abunka to an yi ta da fatiha ba su ka samu raka'a biyu ɗaya da sura da fatiha ɗaya kuma da fatiha ba su ɗaya aka yi ba ka ne to idan ka tashi ɗayan da za ka yi mai fatiha kaɗai ba su ba amma idan ka samu raka'a biyu an yi raka'a ɗaya ka samu ta magariba ya yi raka'a biyu duk a bayyane ya yi tashi ya kawo ɗaya mara bayyana karatu da fata ya kasame shi a wannan idan za ka tashi ka ƙaro to wanda za ka ƙaro bayan tahinka na farko mai fata da sura a bayyana za ka tun da ke ta ƙarshen da ka samu ita ce ta farkonka wanda za ka yi bayan liman ya yi sallama kuma ta biyu ce za ka tahi ka yi mai fatiya da sura ka zauna ka yi tahiya sai ka ƙaro wanda kuma fatiya ce kawai ba su an fahimci wannan to duk inda lissafin yake haka yake sai maliki cewa na ƙulu ma adraka ma al'imam la na zifi al-fatiha abinda muka samu tare da liman ba za mu ƙara ba bayan fatiha ke wa ma ƙazaita ku ba da salami ƙara'a al-fatiha wa sura wa'ansu kuma suke ganin abinda za ka rama bayan liman ya yi salama mai fatiha da sura waccan fahimta da sake dawo da ita wa yi dillo ala an alƙaunin rajih sai malin ce abinda ke nuni ga magana mafi rinjaye ma zakarnahu annal insan law adraka ma al-imam fi salatil maghrib raka'atan wahida da liman zai samu tare da liman a sallar maghrib raka'a guda daya fa iza sallama al-imam idan liman yayi sallama qama wa ata bi raka'atin to zai tayi sai zai da raka'a guda sun majalasa sai ya zauna wata wata shahuda at-tashahhud al-awwal sai ya tahiya na farko sun maqama wa ata bi raka'atin sai ya tahi kuma ya zo da wannan raka'a ta uku kenan wanda zai karanta fatiha goyi babu sura a cikinta falau ƙulla inna ma ya ƙazihi akiru salati abinda da muka ce shine abinda masabuki zai rama ƙarshen sallarsa lazima iza adraka ma al-imam raka'atan min salatil maghrib ya lazimce ka idan ka samu raka'a daya a sallar magriba tare da liman an ya kuma ba'da salamin imam zaka tashi bayan sallar liman wa ya'ti bi raka'atin zo da raka'a da fatiha da sura a bayyane waye afwan waye ati bi raka'a wala yajlis har in muka ce wannan wani misali zai kawo ku tsaya ku fahimci sosai idan muka ce abinda zamu rama ƙarshen sallah zamu rama ma'ana abinda aka yi a bayan shi zamu rama har in mun tafi a wannan fahimtar to misali ka zo ka samu liman yayi raka'a daya kai ka samu raka'a daya tare da liman ta magriba yayi raka'a biyu baka wa ya ati bi raka'atin wala yajlis to idan ka tahi zaka kawo biyun da aka yi baka idan ka kata biyun zaka zauna ko ba zaka zauna in dai ka zauna to ka sallama kaya gaba zaka cika in ko baka yadda ba gaba za a cika ta ba zaka ba zama zaka yake kai ba zaka zauna ba tunda Allah in liman ya raka'a da ai baya zama a ita sai ya kata bi zai zauna kai kuma ɗaya ka samu ka tahi ka kata bi kuma sai ka zauna a sai ka fahimci gaba ake cika wakil har in ka ɗauru wayan cewa bayan za a cika idan ka samu raka'a ɗaya tare da liman ta magariba to idan za ka ƙaro ɗaya ba za ka zauna ba kaga ba mai wannan fahimtar gaba ɗaya malam kaga wannan sai malik ke cewa wannan kaɗai iya nuna mana kan cewa kowa ma ya sallama gaban kake cikawa an fahimtar da kyau ko shine wala julus li'anna allazi fatahu raka'atani laysa bainahuma julus domin raka'a biyun da aka yi bayan tsakaninsu ba zama a cikinsu fa yalzimu an yusalli rak'atayn bidun tashahhudi to in halakan ya dauka ya lazimci yayi raka'a biyu ba tare da tahiyya a cikin su ba wa huna la yaqulu wa tilqa'iluna bi anna ma yaqdihi awwalu salati har ma masu cewa farkon sallar za a rama su ma basu bada wannan fatawar ba la yaquluna bi hadha alqawl basu faɗi wannan magana ba ala kulli hali akan kowane irin yanayi alqawlu rajih magana mafi rinjaye anna ma yaqdihi almu'amumul masbuqu wa akhiru salati abinda wanda aka liman ya riga mutum sallah ko ka zo a matsayinsa na masabuki to ƙarshen sallah za ka shiga wa bi hadhihi almunasaba awad an anbaha ila mas'ala kathira kuma da yace iya da kyau zai nabaha da mutane kan wata mas'ala mai hadari wa hiya anna ba'd almasbuqin wa an su daga cikin masabukai wanda aka fara sallah ba sana iza sallama al-imamu taslimatul ula idan liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta farko kama abla an yi salimul imam a taslimatu sani sai wani ya tahi kafin liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah bangare ne ana samu idan ne mai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko sai mutum ya miƙe tumma ya ce wannan kuskure ne kuma hadari ne a sallah wa hadha qatrun wannan hadari ne li'anna al-imam lam tatim masalata domin liman a lokacin sallarsa ba da cika ba da zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah alawrin ta warware to sallarsa ba da cika ba wanda zai sake zuwa gunsa ya sake ce assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan kun fahimta in dai shi ya fahimci sallama biyu yake mali ce liman sallarsa ba ta cika ba'ada li'an al-imam lam tatimma salatahu ba'du hatta yusallim as-taslimatu sadi liman sallarsa ba ta cika ko da yi sallama ɗin inda mai sallama biyu ne to har sai ya ƙara sallama ta zama ta biyu wa rasul sallallahu alaihi wasallam ya ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma fatakum fa'tim abinda aka yi bakwa nan ya tsire muku liban yayi bakwa nan to ku cika amma ma damal imamu lam yusallimu tsabiya matakan liman bai sallama ta biyu ba fa anta maqarunun bi to kana tare da shi bai sallame ka an fahimta liman bai sallame ka ba matakar bai sallama ta biyu an fahimta to alhamdulillah mun zo karshen littafi insha wannan shine karshen littafi ban ma taba zaton yau zamu gama shi da nazo naga zamu iya kammala shi ta yawan shine karshen wannan littafi kuma alhamdulillah wannan shine karo da guda ba mun yi nada to wannan maimaici Allah ta'ala mun gode ma da ka ba ikon karanta wannan littafi daga farkon sa har karshen sa mun karanta shi a darussa guda ɗaya har 84 darasi 84 muka yi a wannan littafi insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa mu ya sanya mana cikin mizan ayyukan mu na alkhairi da mu da ku duka muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa ayyukan mu ya sanya mu cikin waɗanda za su karanta su aiki da shi Allah ta'ala wannan abu da muka yi muna tawassuli da shi Allah ka ji kanmu ka ji kanmu Allah ta'ala wannan karatu da muka yi Allah muna tawassuli musamman ma ni ya Allah mahaifana uwa da uba duka sun riga mu da gaskiya Allah muna roƙon ka ji kansu da rahama ka gafarta maka sa aljanna ce kuma su ya rabu dali Allah wannan aiki ka karba ka kai gare su ka gafarta musu ka rahamta musu ya rabu dali Allah ta'ala muna roƙon ka mahaifanmu gaba ɗaya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu ko kuma da zuriyar mu Allah ta'ala ka tabbatar da bukan hanya madidiciya Allah ka shirye da mu da zuriyar mu zuwa ga tabarki madidici Allah ta'ala ka tabbatar da mukan hanyar daidai ka samu lafiya mu gama lafiya marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa da wannan jiha Allah ta'ala ka yi cin al'amarin mu da abin da ya fi ƙarfin mu Allah ta'ala ka fi ƙarfin sa Allah ta'ala ka tabbatar mana da alkhairi a duk inda muke Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ne muna neman tsarin ka daga shirin duniya da lahira akwai ɗaya daga cikin uwan da aka masa haihuwa rana ita yau ya sanya ɗan suna Muhammadul Amin Muhammad Al-Amin muna fatan Allah ya raye shi Allah su kuma ya sa ya gado halayyar mai sunan na farko Allah ka sa ya gado halayyar mai sunan na farko Allah ta'ala ka yi masa albarka da yaron mu duka mahaifiyar Allah ka kara mata lafiya matan masu juna biyu Allah sauke su lafiya majanyatan mu Allah ya ba su lafiya akwai ɗaya daga cikin uwa malam Sa'idu shi ma ma iyalinsa ba su da lafiya a wannan asibiti na kusa da mu kwana da kwanaki to muna adon Allah ya ba su lafiya Allah ya tashi kafadansu su Allah ta ya saka fara shi kuma Allah ya bashi karfin daukan wannan jinya da sauran masu jinyar ɗan uwansu da iyalansu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban na'am to ayi a gurguje
wanda aka nema musu taimako na gobarar nan da cari da ɗan to ƴan uwa wanda bawon Allah da aka masa taimako na harkar gobara yana cewa ayi wa ƴan uwa godiya da addu'a Allah ya saka kowa da alkhairi na'am Na'am. Mm. Ban ji ba, wanda aka yi rukui bai ɗago ba halin ya ɗago iya ji, an ce sanar ta ɓaci, eh, to me zai yi? a sallar ta ɓace lokacin kawai zai iya kabbara ya sake bin liman sai ya ɗora daga inda ya tsaya amma bayan ya rushe zai iya kabbaran farko ya sake bin liman abin da ya samu da shi ya ƙara sako baya insha Allah na'am sujjar kabila goma sabu'i zai bi liman ba a dace ba zai bi shi ba amma masabu'i zai bi liman sujjar kabili sallama ce ba zai yi ba dama ita kabila ya kama sallama ake yinta zai bi shi in an ɗago ya zauna ya sallama ko zai miki sai ya ci ko abin da aka yi bayan amma ba a dace masabu'i baya bi har sai ya gama sallarsa an bayyanta Allahu akbar shi kenan to malam ban ji ba محمد نعم هو برهان aka masa rakabi da ne burhan eh rakabin bai da bai da matsala ai burhan kaman dalili kenan ko hujja ba matsala bane hatu burhana gumi kullu sadiki burhan kaman hujja ko dalili ba matsala sunan yana da kyau bai da matsala insha Allah wani lokacin ba sa sanin an yi ƙabli su ma mun kenan to ya ake ba su an yi ƙabli to aka yi ƙabli bai sani ba akwai mutane a waje shi wanda yake waje har liman ƙablin same shi bai sani ba har yi ƙablin bai sani ba ta wannan ne ma kafin a sami na gaskiya ba san matsayin sallarsa ba sai na binci ba shi ne gaskiyar magana to Mm. Mm. Mm. Mm. Mhm. Da matsayin sallama ba matsayin jirsa ba ne. sallama ta fi jirsa ƙarfi a sallah kuma magana mafi inganci a hadisai masu yawa sallama biyu ita ce matsala biyu ita amma sallama ɗaya ma ta inganta ne ta inganta shirya ta inganta amma abin da mazan Allah ya fi yawan yi shi ne guda shi ne gaskiyar guda a za ka yi biyu wannan ba sama masu kai za ka yi yi shi to walaikun sai ya ɗago to ai mun yi bayanin shi mun ce akwai wannan limaman to wajibi ne su dinga biyan da mamu za su bi su yau in an samu wannan matsalar kiran za a yi a tattauna da shi a sanar da shi ta hanyar da zai fahimta shi to to to Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya karɓa ayyukan da namu duka na'am a bayyana yake a bayyane domin na Aisha ta ji abin da manzon Allah ke karantawa ba dan a bayyana bane ba ka ji to littafi ya gare kuma idan kun ji shiru a haka ne mana idan kun ji shiru to majalisi muke jira kwamitin masallaci muke jira yawwa dole za a zauna a yi nazarin wane za a sa kuma ba dai rana ya ce wa gaskiya yayin da sai yayin dogon larabci sannan sai a ga wani littafi ya cancanta a sako wannan shi ne amma kun ji shirin yayi yawa mutum da kwamitin masallacin wannan shi ne Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh